أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abin wanda yake cikin makarantar sai a birnin da makaran jamhuriyar nijar har ila yau dai muna cikin karatun littafin alwajizu fi aqidati salafus salih ahli sunnati wal jama'a wallafar Abdullah bin Abdul Hamid al-Athari Allah madaukakin sarki ya kara musu lafiya idan ba a mance ba darasin da ya gabata mun tsaya a daidai gabar da malam ya iya mana bayani dangane da nau'i na biyu daga cikin kashe-kashe na tauhidi shine tauhidul uluhiyya bayan malam yayi mana bayani a farko game da tauhidul rububiyya insha Allah zamu tashi gaba ta gaba dangane da tauhidul asma'i wa sifat a yau muna ranar Laraba 29 ga watan Rajab shekara ta 1446 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan ɗaya shekarar ta 2025 miladiya kenan wannan rana ita ce zata kasance ranar duba ta farko dangane da watan sha'aban da zai kama kenan an gani wata yau zai kasance ɗaya ga watan sha'aban kenan allah cikin ikon shi sai ya zamanta wani wata guda ya rage dangane da shiga watan ramadan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon suka shi malam yake cewa tauhidul asma'i wa sifat wannan na ukun daga cikin nau'ika na tauhidi shine kadaita Allah dangane da sunayen shi da siffofin shi sunayen Allah subhanahu wata'ala da siffofin shi ya kasance an kadaita su a cikin shi shine abin da ake nufi da tauhidul asma'i wa sifat malam yace ma'anahu ma'anar shi al-i'tiqadul jazimi الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وصفات العلى ma'ana mutum ya ƙudir cewa wadda take cikakkiyar ƙudir cewa cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye masu kyau sannan kuma yana da siffofi maɗaukaka ma'ana mutum ya ji a ranshi cewa lalle Allah yana da sunaye wa'inda shi yake banta da su haka kuma yana da siffofi wa'inda wa'innan siffofin hallau nashi ne shi shi kaɗai وهو متصف بجميع صفات الكمال الله سبحانه وتعالى abin siffantawa ne da dukkanin siffofi waɗanda suke na kamala duk wata siffa ta kamala to Allah subhanahu wataala ya cancanta a siffanta shi da ita matakar ya siffanta kanshi da ita ko kuma annabi shi ya siffanta shi da ita wa munazzahul an jami'i sifatin naqs sannan kuma Allah tsarkakakke ne dangane dukkanin siffofi waɗanda suke na naƙasa ba a kwatanta Allah da wata siffa wadda take tana ƙasa ko tawaya dan adam ma yana gudun siffa tana ƙasa to yaya kuma Allah mahaliccin dan adam lokacin da mutum yana tahiya ras da kawawan shi sai ka gani in ka ce mushi ya daga kana dingisa ko ka gurgunce ne wataƙila yana tahiya a hankali yanzu sai ka ga kama jiki ma ya taka kawar dan ka gane wa shi lahiya launi ma'ana bayya su a danganta shi da wannan siffa saboda mi ita wannan siffa na ƙasa ce ga halittar dan adam wata tawaya ce ta musamman to Allah subhanahu wata'ala ba a danganta shi dangane da na ƙasa a cikin abin da ya shahe shi sai malam yace mutafarridun bidhalika an jami'il kainati wal makhluqat kuma Allah shi shi kadai yake banta da wannan abin da muka ambata a cikin dukkanin ababen da adda kai a doron duniya sannan kuma duka cikin halittu a cikin halittu ba wanda za a ce siffofin kamala nashi ne kuma ba a siffanta shi da siffa ta na ƙasa haka a cikin halittu haka a cikin doron duniya babu Allah shi kaɗai yake banta da wannan domin ka ɗauki misali ɗan adam yanzu ɗan adam ai ya siffanta da siffofi da yawa mana na ƙasa ba ma siffa guda ɗaya yanzu duk wanda ya awa goma sha takwas yana aiki me zai same shi da ƙarshe zai gaji kaga kuma gajiya ba aikin Allah bane Allah ba a siffanta shi da gajiya dan adam zai buƙaci ya barci ya huta dan adam Allah Allah subhanahu wataala bai buƙatar hutu saboda hutu ba siffar shi bace kai ne kake gajiya kake buƙatar hutu Allah bai gajiya ballan dana ya buƙaci hutu haka kuma in ka ɗauki aljani aljani yana da siffofi waɗanda suke na ƙasa domin su ma aljannu halitta ne wa'inda Allah ya yi su suke da ‘yan uwa suke da komi da komi kamar yadda Allah ya halicci ɗan adam to shi ma yana da nashi siffofi wa'inda suke nuna ƙasa domin akwai guragu a cikin su da makahi da komi kamar yadda Allah ya cikin ɗan adam haka ne in ka ɗauki mala'iku akwai siffa wadda take tana ƙasa tattare da su amma Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne tsarkakakke daga siffa tana ƙasa duk wata siffa ta kamala ita ce tashi malam ya ce wannan shi ne tauhidul asma'i wa sifat a kaɗaita Allah cikin abin da ya shahi siffatar da ta kamala a tabbatar mashi da ita siffatar na ƙasa a kore mashi ita sai ce wa ahlus sunnati wal jama'a malam ya ce ahlus sunnati wal jama'a su kuma ma'ana su ahlus sunna ya'rifuna rabbahum jalla fi ulaw sun san ubangijin su ne bi sifatihi alwaridati fil qur'ani was sunnah ta hanyoyin siffofin shi waɗanda suka zo a cikin alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na musulmi ahlus sunna ya kai ka san ubangiji ka da siffofin shi shine ka san ubangijin ka da siffofin shi ne ta hanyar siffofin da aka ambata a qur'ani da kuma wanda aka ambata a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yasifuna rabbuhum bima wasafa bihi nafsuhu su ahlus sunnah sukan siffanta Ubangiji da siffar da ya siffanta kanshi da ita. Misali, sai ka ce daga yau jama'a ku shaida ni mai ƙarhi ne, ka danganta ma kanka siffa ta ƙarhi. To in Allah ya rayana so a bada kwatamcinka sai a ce wannan mai ƙarhi. Me yasa an danganta maka wata siffa wanda kai ne ka danganta maka? To Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kanshi a cikin Alƙur'ani a gurare da dama. annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisan shi da dama ya siffanta Allah a cikin hadisan da suka zo ingantattu kenan ahlus sunna su kuma sukan siffanta Allah ne kawai da wa'annan sifofin da suka zo a alqur'ani nashi da kuma wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisai shine abin da malamin yake nufi sai ya ce kuma wala yuhi wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'i su ahlus sunna ba sa canza magana daga gurin da menene canza magana daga wajen shi a ce kaza sai kai in ka zo wajen fassarawa sai ka faɗi wani abu daban wanda ba shi aka faɗi ba misali sai a ce to Allah ya yi ruwan sama a garin rana wannan magana ce kuma labari ne to yanzu kai da ka ɗauko labari in ka zo zaka waɗi sai ka ce ka Allah ya yi tsatsawa a garin rana wace ka ce tsatsawa ruwa aka ce kuma ai akwai bambanci tsakanin tsatsafa da ruwa ko to me yasa in ka ce tsatsafa ka wadi abin da ba shi aka wadi ba to ahlus sunna ba su wannan in Allah ya siffanta kanshi da abu ba sa sauyawa shi suke siffanta shi da shi wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayati sannan kuma ba sa yin ta'addanci shine wuce gona da iri ilhad ya zamanto ana yin ta'addanci dangane da sunayen Allah da ayoyin shi a ringa kore su in Allah ya ce yana da siffa kaza kai kuma in ka zaka mutane bayani suka ce a wannan siffa ai san ba ta Allah bace to tambaya anan shine kai ya aka ka gano siffa ba ta Allah bace bayan shi Allah ya ce siffa shi ce kaga ka kore wani abu wanda Allah ya tabbatar ma kanshi da shi malam yace ahlus sunna ba su wannan sai yace wa yuthbituna lillahi ma athbatahu li nafsihi suna tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kanshi na sifofi kenan da sunaye in Allah ya ce shine mai ƙarfi sai su tabbatar ma da Allah ƙarfi in Allah ya ce shine masani sai su tabbatar ma da Allah sani duka wannan sifofi ne na ubangiji to su suna yin wannan ta yaya suke yin shi min ghairi tamthili ba tare da kwatantawa ba a ce a'a Allah ya ce yana gani sai ka ce to Allah yana gani kamar yadda kai malam abdi yake gani kaga wannan shine tamthili wa ya gaya maka duk ganin Allah irin na malam abdi ne kaga ka kwatanta Allah da malam abdi to ahlus sunna musu wannan Allah ya ce yana gani eh sai su ce Allah yana gani amma gani wanda ya dace da shi ba irin wanda kai ka sani ba wannan shine abin da ahlus sunna suke yi shine tamthili tamthili shine ka kwatanta wato wani abu na ubangiji da irin wani abu wanda kai ka sani shine tamthili sannan wala takyif kuma ba tare da kwatamci ba suna suna tabbatar da Allah sunan shi da sifofin shi ba tare da kwatamci ba in aka ce Allah yana da hannu sai su ce Allah yana da hannu ba za su kwatanta hannun ba su ce kamar kaza sai su ce Allah yana da hannu wani iri bisu sanya sai su ce Allah shi kaɗai bar makan shi sani mana ba su kwatantawa kuma ba su cewa irin na wani shi ne tamfi kuma wala ta'qilin sannan kuma ba su korewa ta'dil shine ka kore ka ce Allah bashi da hannu a guraren da Allah ya ce yana da hannu kai kuma kai ka ce a ya za a ce Allah yana da hannu a kawai Allah bashi da hannu dan mi Allah ya ce yana da to ka tabbatar mushi da abin shi in an tambaye ka wani iri ne suka ce baka sani ba wannan shine abin da ahlus sunna suke yi sannan kuma wala tahrifin sannan kuma bisa harrafawa harrafawa shine Allah in yace yana da hannu kai in ka zo sai ka ce to Allah ya ce yana da ƙari wa ga ma ƙari ake ni hannu ya ce kai ma hannu zaka ce ba za ka yi wata fassara daban ba ma'ana gurin fassara sai ka yi ta harifi kaɗan yi wata kwana wata yan dubara in Allah ya ce yana ganin kowa da komi kai kuma an kawo zaka waɗi mamata suka ce a Allah masani ne ga kowa da komi don me yasa ka ce masani ka yi cewa yana gani me matsalar ka da yana gani shi ya ce yana gani don me baka tabbatar mashi da wannan sifa to ahli sunna sukan tabbatar da Allah sifofin ba tare da wa'annan abubuwan guda hudu ba abu na farko tamthil shine in Allah ya ce yana da kaza sai ka ce irin nawa ne to ahli sunna ba su wannan abu na biyu takyif kwatantawa ka rinka kwatamce sai ka gano yaya ganin Allah yake misali ahli sunna ba su wannan sannan kuma ta'til shine su kore su ce Allah bashi da ba in ya ce yana da suna tabbatar mashi abu na hudu shine tahrif in Allah ya ce yana da kaza sai su yi dubara su yi kwana su wani abu da malam yace wa qa'idatuhum fi dhalika qaulullahi tabaaraka wa ta'ala qa'idar su dangane da wannan shine fadar Allah madaukakin sarki da Allah yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu wanda ya kasance tamkar ubangiji duk duniya babu shi babu wani abu da yake daidai da Allah kuma sai yace wa huwa samiul basir sannan kuma shi mai ji ne kuma mai gani anan zan yi tambaya watakila wani cikin wa'inda suke kore sifofin ubangiji sai ce maka a ya za a ce Allah yana ji bayan kuma dan adam ma yana ji ai kama an kwatanta shi da dan adam ne a ba haka ne ba ya za a ce Allah yana gani bayan kuma da ni da kai muna gani a haka ba a raina Allah ba an kwatanta shi da mu ba a kwatanta Allah da kai ba kai ne kake ganin haka nan ya bayanin yake wannan ayi ta ce babu wani wani abu wanda yake tamkar ubangiji laysa kamisli shay babu wani abu tamkar ubangiji kun ga duk wani abu da zaka sa kokolwa ka yana kama da na ubangiji ba haka bane wannan ayat ta kore amma da zata kare mi tace wa huwa samiu Allah mai ji ne albasiru kuma mai gani to tambaya ana shine kai baka gani kana gani kai baka ji kana ji me yasa Allah ce shi mai ji ne mai gani kaga ya tabbatar maka shi ji da gani duk da kai ma kana ji kana gani amma yanzu kokolwa ka zata baka cewa jin Allah da ganin Allah irin na gani a'a Allah ya tabbatar maka shi da wannan sifai sai ka tabbatar mushi da ita yaya take Allah bai faɗi ba sai ka tsaya daga nan wannan shine aqidat ahlus sunna wa qawluhu ta'ala sannan kuma da fadar Allah lokacin sarki da yace walillahi al-asma'ul husna walillahi asma'ul husna fad'u biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun Allah yace walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roke shi da su kun ga anan Allah ya ce yana da yana da sunaye to sai ka tabbatar mu da Allah sunayen shi sai ce fad'uhu biha ku roke shi da su in zaka roki Allah ka roki Allah da sunayen shi shine malamai suka ce in mutum zai roki Allah abu wata bukata ta shi sai ya duba a cikin sunayen Allah da sifofin shi me ya dace da wannan bukatar ta shi misali kana son aihuwa a cikin sunan Allah akwai alwahab mai badawa mai bada aihuwa sai ka roki Allah Allah ya baka aihuwa cikin roƙon da zaka sai ka ce ya wahawu ya mai badawa ka bani aihuwa kana neman Allah ya baka arziki eh a cikin sunan Allah akwai ar-razzaq mai arzikawa malamai suka ce to in zaka roki arziki ka ringa kira da ya razzaq ya mai arzikawa ka arzita in gafara kake so ka ce ya gaffaru ya mai gafara ce ka gafarta mai in rahama kake so ya rahmanu ya rahimu mai jin kai ka ji kaina ka yi karhamshi to shine ana Allah ce fad'uhu biya ku kirayi Allah ku roki Allah da wa'annan sunaye nashi wazaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi ku kyale wa'anda suke wuce gona da iri dangane da sunayen Allah su ne wa'anda suke cewa Allah bai kamata ba a ce yana da suna sai su karo wani abu su ce a kaza ne ya kamata ga Allah shi dangane da abin da ya shafi ubangiji babu wani kamata kan yi kwakwallo ka bar ta iya gano abin da ya kamaci ubangiji ballantana ka ce a ya kamata babu wannan tattare da ubangiji ubangiji ya huce nan saboda haka dole ka fawwala ma Allah abin da ya dace da shi shi ya riga ya faɗi wanda bai dace ba ma ya riga ya faɗi wanda aka kyale to kai ma ka kyale kakka shiga binciken kwakwallo ba a ma Allah irin wannan sai Allah ya ce sai yuji zauna ma kanu ya'malun wa'inda wanda suke wuce gona da iri dangane da sunayen Allah da sannu Allah ya ce za su samu sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa in muka lura wa'innan ayoyi guda biyu ta farko ta nuna ta tabbatar da siffar ta ji da gani da ubangiji ta biyu kuma ta tabbatar da cewa Allah yana da sunaye kenan Allah yana da al-asma al-asma sannan kuma yana da al-sifat yana da sunaye yana da sifofi malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jama'a dai la yuhaddiduna kayfiyati sifatillah kayfiyata sifatillah ba sa iyakancewa su ce ga yanda sifofin Allah suke li'annahu jalla wa ala saboda Allah madaukakin sarki lam yukhbir bil kayfiyya bai faɗi ba yanda abin yake misali Allah ya ce yana da hannu kai kuma sai ka zauna kawai kai ka wani kai ka fara bincike to to yanzu Allah yana da hannu hannun Allah ya tsada magare hannun Allah kwari ne ko baki kaga wannan lisanin kai ne ka zamna kana yi shine alkaifiya so kake dole sai ka gano yaya ne hakikanin Allah da hannun Allah yake shi kuma Allah ce maka yana da hannu sai ya tsaya to kai sauran binciken yaya yake ba sa wannan binciken da zaka yi yaya yake shi yasa kwallo ka ta fara baka to ya hannun Allah ke sai ka daga hannunka ka kalla yanzu kullum ka tawara baka tunanin cewa hannun Allah ne irin naka ne kayi abin da ba daidai ba yanzu kayi tamfili kuma ka hada Allah da irin kai yanda kake wanda kuma wannan abin ya saba ma kida ta ahlus sunna jama'a to shine malai yace ahlus sunna ba su yin wannan me yasa saboda Allah bai faɗi yanda abin shi yake na sunaye da sifofi haƙiƙatan ba ya faɗi sifofin shi yana da sifa kaza amma bai faɗi yaya sifar take ba ya ce yana da ƙafafu bai faɗi yaya ƙafar shi take ba yanzu dan Allah dan annabi in muka yi tambaya anan sai muka ce to malam sani yana da ƙafafuwa shikenan kowa ya san da cewa malam sani da kowa mun wuce wajen ko to dan Allah wane ne zai zo a ƙwallo shi da tunanin shi cewa malam sani ƙafafuwan shi irin na akuya ne aka ce malin sanin da kawowa kai kwallo ka tana baka cewa kawowa malin sanin da na kuya ne a me zake baka tana baka kawowa malin sanin irin na mutane tunda malin sanin mutane to yanzu an ce maka Allah yana da kafafuwa misali to kuma yanzu menene zai sa yanzu dan an ce Allah na da kawowa kuma ka ringa tunanin kawowa hallo irin na mutum ne Allah mutum ne a kenan daga kaga kwallo ka tana wannan tunanin ta sabka daga layi Allah yana da ƙahowa eh mun yarda amma ba irin namu ba bai faɗi ba yaya suke sai ka tsaya daga nan sai ya ce wali annahu la ahada a'lamu min Allah bi nafsihi subhanahu kuma shi Allah babu wani wanda ya kai shi sanin kanshi babu wanda zai gaya maka Allah haƙiƙanin Allah kamar shi Allah da kanshi yanzu akwai wanda zai zai tattara jama'a ce to Allah ya ku jama'a ku zo zan gaya muku yadda siffan Allah take yana da kaza yana da kaza yana da kaza akwai wanda zai bawo haƙiƙanin wanda zai siffanta Allah kamar yadda shi yake shine Allah karan kanshi saboda shi ya fi kowa sanin kanshi to to shi da ya san kanshi shi ya ce maka yana da siffa kaza don me kai zaka kore ta wannan kuskure ne Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul a antum a'lamu abillah ka faɗi musu ya manzan Allah shin ku ne kuka fi sani ko kuma Allah ne mafi sani Allah yana tambaya mu ne muka fi sani ko kuma shi ne mafi sani amsa a bayyana take cewa Allah shi ne mafi sani to tunda Allah mafi sani ne sai mu fawwada mashi dangane da abin da ya aiko mana na labaru mu tabbatar mashi abin da ya tabbatar ma kanshi na sifofi qala aidan a wani gurin Allah subhanahu wataala cewa yayi fala tadribu lillahi al-amthal kada ku kwatanta wa Allah misali in Allah ya ce yana da kaza kaka zauna ka ringa misali kana cewa kamar kaza shine misali Allah yana da hannu sai ka ce a hannun Allah kamar kaza kai misali Allah ce kada kai wannan inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya ce lalle Allah ya sani ku kuma ba ku sani ba wala ahada a'lamu billahi ba'da Allah malam yace babu wani wanda yafi sanin Allah bayan Allah din min rasulihi kamar manzan shi kuma duk duniya ba wanda zai gaya maka Allah sama da manzan Allah allazi qala Allahu fi haqqihi wanda shi manzan Allah da Allah zai yi magana akan shi sai yace wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi annabi in zai yi magana bayya faɗin sarran shi duk abin da zai faɗi wahayi ne aka yi mishi wahayi daga ubangiji saboda haka in annabi ya faɗi wani abu dangane da Allah ba wai tsarawa ba ne ya faɗi a Allah ne mishi wahayin kaza ya faɗi saboda haka shi yasa ahlus sunna suke cewa siffofin da Allah ya siffanta kanshi da su a Qur'ani sun yarda da su za su siffanta Allah da su haka kuma siffofin da annabi ya siffanta Allah da su su ma za su siffanta Allah da su me yasa saboda annabi ba zai ma Allah ƙarya ba duk abin da zai faɗi wahayi ne kinin kaga annabi ya siffanta Allah da wata siffa Allah ne ya ce mushi ya siffanta shi da wannan siffa malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa su kuma ahlus sunnati wal jamaa yu'minuna billah sun yi imani da Allah subhanahu wataala mai girman zati da daukaka huwal awwal alladhi laysa qablahu shay Allah shine farko wanda kane shi babu komai duk wani abu da ka sani bayan Allah ya zo shi sannan kuma kahin Allah ba babu komai Allah shi ne farkon farko kuma shi ne farkon farawa sannan kuma wal'ahiru allazi laisa ba da hushe Allah shi ne ƙarshe kuma bayan Allah babu wani abu da zai zama to ƙarshe shi ne ƙarshen ƙarshe shi ne farkon farko kuma shi ne ƙarshen ƙarshe wazahiru allazi laisa fauka hushe Allah shi ne bayyananne wanda babu wani abu sama da shi wanda ya fi shi bayyana babu bayyanar Allah ta zarce komi shi a bayyane yake sannan kuma walbaɗin allazi laysa dunahu shay shi Allah shine koyayyen da bayan shi kuma babu kai Allah a bayyane yake a koye yake shine farko kuma shine ƙarshe kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani yake cewa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ya ce shi ne farko shi ne ƙarshe shi ne bayyananne shi ne ɓoyayye wa huwa bi kulli shayin alim kuma shi dangane da komi masani ne Allah kenan sau da aka wannan manganin da aka yi duka Allah ya riga ya faɗi su malam ya ce wa kama anna zatahu subhanahu wa ta'ala la tushbihu zawati kamar yadda zatin Allah ba shi kama da zati kowane iri duk wani zati da ka sani to zatin Allah daban yake da shi fakazalika sifatuhu la tushbihu sifat to haka sifofin Allah daban suke da duk kowace irin sifa da ka sani sifofin Allah ba su kama da kowace irin sifa li'annahu jalla wa ala la samiyya la dan saboda Allah subhanahu wata'ala ba shi da tamka in aka ce tamka shine Allah yana jujjuya al'amura yana gudanar da komai na mulki sai a ce kuma a'a a nan ma gehe akwai wani shi ma yana gudanar da komai irin na ubangiji Allah ba shi da wannan shi shi kadai yake wala kufa lahu sannan kuma babu wanda yake daidai da ubangiji wanda za a iya daidaita su taƙila a ce a Allah ya yi ruwan sama to ga wani nan shi ma ya yi ruwan sama babu wannan abubuwan da Allah yake yi shi kaɗai ne a cikinsu wala nidda lahu sannan kuma ba shi da kishiya menene kishiya wanda suke concurrence a tsakaninsu in Allah ya kaza shi ma daga nan sai ya kaza goban Allah ya kaza shi ma sai ya kaza ma'ana ya zama kishiya ga Allah duk abin da Allah shi ma ce sai ya yi Allah shi kaɗai ne ba shi da kishiya dangane da abin da yake yi sai ce wala yuqasu bi halqi sannan kuma ba a kwato auna Allah da shi da halittun shi yanzu in ana so a auna wani mai kuɗi ana iya kwatanta shi da wani mai kuɗin daban ko yanzu misali wani shi zai ce maka kai dun maraɗi babu mai kudin alhaji taso misali ne yanzu ɗan na magana yana zama na sai ka ce ya kai alhaji ha musu ma'ana ne yana kwatanta yana daidaita alhajin wancan da aka ce yana da kuɗi da shi alhajin da ya sani wani ne shi ma yana da kuɗi ma'ana sun yi musharaka kowannensu mai kuɗi ne ya ki so a tantancewa wani shi Allah ba a yi mishi wannan kwatancen saboda babu wanda ya kai shi ballantana a kwatanta su sai ci fa ahlus sunnati yuthbituna lillahi ma athbathahu li nafsihi ahlus sunna sukan tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa da kanshi ithbatan bila tamthil tabbatarwa ba tare da kwatancewa Allah ya ce yana da hannu sai su ce mun yarda Allah yana da hannu amma ba za mu ce ba irin nawa ne tunda shi ma bai ce ba irin nawa ne sai ka tsaya daga inda Allah ya tsaya sai ce wa tanzihan bila ta'til akan sukan tsarkake Allah ba tare da korewa ba in Allah ya ce yana da hannu to cewa Allah yana da hannu shine tabbatar ma da Allah abin da tabbatar ma kanshi in ka ce a Allah ya haikari a ce yana da hannu kai a tunanin ka girmama Allah kai a ba girmama Allah kai ba girmama Allah shine ka tabbatar mishi abin da ce na da to su ala sunna sukan kore wa Allah subhanahu wa ta'ala su tsarkake shi ba tare da sun kore wani nau'i na siffar shi ba yanzu misali akwai gurare wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi zancen makaru dangane da masu kulla makirci sai ce wa makaru wa makarallah sun yi makirci sai Allah ya yi ba za ka ce ba Allah ya yi makirci saboda malamai suka ce siffan makirci ba ta dace da ubangiji ba to a nan wajen fasara ba za ka ce sun yi makirci Allah ya yi makirci ba kama Allah adalci ba Allah bai makirci abin da zaka ce shine sun yi makirci sai Allah ya kulla musu makircin a kansu kaga ka tsarkake Allah daga siffa wadda take mara kyau sannan kuma ka tabbatar mashi da abin da ya tabbatar mana kanshi ka kubuta to wannan shine abin da suke yi dangane da tsarkake ubangiji sai ya ce fahina yuthbituna lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsihi a lokacin da su ahli sunna suke kokarin tabbatarwa da Allah abin da tabbatarwa da kanshi la yumathiluna ba sa kwatance su ce irin kaza Allah ya ce yana gani to zasu ce Allah yana gani ba su ce ba kuma irin ganin wani ba su ce ba a ganin shi iri kaza ne a ba za su yi haka ba Allah yana gani irin ganin da ya dace da shi shikenan su tsaya daga wa idza nazzahu la yu'dhiluna sifati allati wasafa nafsuhu biha in za su tsarkake ubangiji ba za su tsarkake shi ba suna masu kore siffofin da siffar ta kanshi da su yanzu misalin da muka bada Allah ya ce sun yi makirci Allah mai da makirci a kansu kaga Allah ya amfani da kalmar makaru makirci to ba za ka ce wa Allah ne da makirci sai ka kore makircin ga siffa ta ubangiji sai ka ce sun yi makirci Allah ya maida musu makirci maida makirci kuma ba makirci ba ne to kaga anan baka ce ba a ka kore wannan sai baka ce kwata-kwata wannan bai kamata ba ce Allah yana da kaza a sai kai ka tsarkake ubangiji daga siffa kuma ka fassara abin da ne haka ahlus sunna suke yi su ma yace لا يعطلون الصفات التي وصف نفسه بها بس كون صفوفين da Allah ya siffarta kanshi da su ويؤمنون بأن الله عز وجل محيط بكل شيء ahlus sunna sun yi imani da cewa Allah madaukakin wato ilimin shi ya kewaye komi da komi babu wani abu da yake wakana a duniya wanda Allah bai san da shi ba yanzu kai da kake cikin masallaci da abin da ake wajen sani bai an gama amma babu wani abu da yake wakana a doron ƙasar nan tun daga san mai da ƙasai da abin da yake tsakankaninsu na halittun ɗan adam da aljani da itace da dabbobi da ƙwarana har ma da halittun da mu mu san su ba komi Allah ya sani ba wani abu da yake goye mashi wa khaliqu kulli shay kuma shine ya halicci komi duk abin da ka gani Allah ya halicce shi babu wani abu wanda shine ya halicci kanshi wani darasin da ya wuce mun gani wasu daga cikin irin wa'inda suke da irin aƙida cewa duk abin da aka gani a doron ƙasa kowa kawai tashi ya gansu su suka yi kansu kaga wannan ya saba ma aqida duka abin da ka gani Allah ya halicci abin shi shine mahalicin komai wa raziqu kulli hayy kulli kulli hayy malam yace shi Allah shine mai arzika dukkanin wani mai rai ya ishe ka gane Allah shi yake arzita mai rai misali da muka bada ran nan da za a daga tafikin nan na masallaci a duba tsakiyar shi watakila a iske wani kwari a ƙasa yana yawo duk da ana sallah amma bai mutu ba to wake ba shi abinci mai rai ne Allah ya san da shi kai ne baka san da shi ba tunda Allah ya san da shi ko Allah zai ba shi abinci wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba mai tayi akan kasa face Allah yana yana rike da arzikin ta shi yasa dan adam yake daga jan hakuri da zai hakuri shi ma arzikin shi a hannun Allah yake shi yasa wani hadisi da ake rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu bitanan taghdu hisanan wa ta'udu bitanan da a ce ku ƴan adam kuna yin tawakkali haƙiƙanin tawakkali ga Allah kuma da al'amarin ku ga Allah kamar yadda tsuntsu yake da ya arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsu yanzu dan Allah da Adam aka ta ka duba gidan tsuntsaye an iske a mangaza da tsuntsaye sun an abincin gobe da jibi shi tsuntsu abin da yake so kawai yau in an mutu a samu yau in an cika ciki a tsaya kwanta Allah kai mu gobe saboda yana da yaƙinin goben in ta zo zai samu dan Adam haka yake akwai wanda zaka bude mangaza shi ka iske abincin har shekara uku masu zuwa ya tanada ya aka Allah ya ce a saboda tsaro ba a san bayan da zata bada ba a san mai yadda zata ba da ya ce kaga shi tsuntsu ba haka yake ba in ya samu yato alhamdulillah Allah kai mu gobe in mun mutu kuma shi kenan ma kowa ya huta to kai yanzu kake lissafin ka tsara abinci shekara uku ba a san mai yadda gaba zata ba da an ka mutu yawa ba shi kenan ko kai ta ce a wajen mutuwarka da shi ne ya ce da mutane za su yi tawakkuli hakikanin tawakkuli da ya arzita su kamar yadda ake arzita kamar yadda yake arzita tsuntsu tsuntsu yace taqdu bi taqdu bi taqdu sa'at wata wata udu bitana eh takan fito cikin ba komi da sai tsuntsu in yoto babu komi a cikin shi yunwa ke amma in zai koma da dare kwanta sai kuma ciki a ciki Allah ya bashi Allah ya san da shi kuma ya tanada mashi da shi to kai ma da kake tayi a matsayin ka dan adam ba Allah manciya da kai ba kawai dai ga yana kori irin na ɗan adam da kuma wulaƙanta kai da ɗan adam yake shi ne yake sawa sai ka gani mutum ya kasa haƙuri ya shiga hanya ta haram halaka in ce ba samuwa ba take wallahi sai a ce mu shiga wata motsi da zo ga gwada miliyan biyu ake ci sai ta yi gwada daga nan ya bauɗe in yi gwada ya ji daɗi ya ci halas ka iya ce mashi wannan ya wasa baya wasa ba watakila ma an mutu zuciya ta same shi ringa bi masallatai masallatai yana roƙon mutane assalamu alaikum jama'a wallahi da kuke gani nan ban na abincin yau bale na gobe halin da nake ciki sai a hankali dan Allah dan annabi a taimake ni a sallar azhar kenan in yace sallar asar yayi sai masallaci assalamu alaikum jama'a ni innan dai matahi ne ban tahiyar da yake abin da yake nan masallacin daban abin da yake nan masallacin daban da Allah ba shi bane abin da Allah ko yanzu shi ne abin da addakwai da yawa daga cikin mutane sun wasa taimakon masu tashi a cikin masallaci suna yin roƙon al'umma na kawo ɗauki shi in mutum ya shiga cikin hali na halin haulayi ya tambayi 'yan uwanshi musulmi ba laifi ba ne ba to amma yau mun waye gari mutane ba su tantance mai gaskiya da mara gaskiya yau ka gamu da mutum a masallacin bakin kasuwa ya ce maka ku taimake shi shi matahiyi ne ya fito daga maraɗi zai je difa guzirin shi ya kare kun taimake shi in Allah ya sauya maka masallaci inda kai azhar ba nan kai la'asar ba in ka wajen wani masallacin zaka yi la'asar sai kaga wannan mutumin na ɗazu da ya ce shi matahi ne ya tashi ya ce wallahi ya taimake shi baban shi bashi da lahiya ko kuma an rubuto mai magani yanzu kai da kaga wannan halin gobe in kaga wani ya tashi a masallaci ya ce ya taimake shi me zai fara zama kullum shine waɗannan masu neman taimakon duk ƙarya suke yi alhali kuma a cikin masu neman taimakon akwai wanda da gasken suke taimako suke nema amma wa'incin sun bata musu al'amari sai ya zamanto mutane gaba ɗaya ba su yarda da na kirkin har da kuma ba su yarda da na banza ɗin kuma wannan abin bai dace ba ma'ana dai da yawa daga ciki sun mai da abin wani nau'i ne na sana'a wanda hakan kuma ya ci karo da karantarwar addinin musulunci ya ci karo kuma da ɗabi'u wanda yake na musulmi akwai wanda ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam bai da komi yana shakka wani talauci annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya bashi ya yasa aka bashi aka hada mishi kudin gatari annabi bashi gatari kaga kudi ya zo ne a taimako annabi yasa aka hada mishi kudin gatari ya ce to Allah ga ta mana tunda Allah ya hore kari a shiga daji wannan mutum ya shiga daji ya ringa icce cikin daji icce ne Allah ya hudu icce ba kai ka hudu shi ba sai ka yi ka yi ce ka dawo mutane a cikin a cikin al'umma akwai mai bukatan ice sai ka ce to ga haya nan ya saye ka sai da mashi ka samu abin da zaka yi amfani da shi ka biya bukatar ka kuma na halak da karhin ka da zuhurka wannan shine musulunci jama'a amma wannan cima zamanan da at-tasawwul barace barace da mutane suke yi ya kamata masu yi wa musamman wa'inda Allah ya wuri musu ƙarhi su yi tsoron Allah su hasa sannan kuma wa'inda su ma ba su da ƙarhin suke yi suka mai da abin sana'a ya kamata su gane da cewa roƙon da suke yi garwashin wuta jahannama suke roƙo in ji manzon Allah duk lokacin da zaka roƙi abu in haja ta kama ka malamai suka ce zaka roƙi abin da zai iya biya maka bukatan ka ne yunwa kake shi ka rasa yadda zaka yi suka ce to za ka roƙi daidai abin da zai sa maka abinci ya maka maganin yunwa in ka samu wannan to bara ta ƙare duk abin da zaka ƙara gaba kuma haramun kake ci wuta kake ci garwashin wuta jahannama ne yanzu yau masu yin barace barace mu haka suke ba haka suke ba za ka gani wani mai yin barar da zai tashi a masallaci wallahi azim ya ce ku taimaka mishi a cikin wanda zai ba shi sadakar dala ashirin dala goma akwai wanda shi almajirin ma ya yi shi kuɗin to ina za mu ta da irin wannan hali ko wanda suke fita daga Nijar su tai wasu kasashe sun mai da abin sana'a suna bata ma addinin musulunci suna kuma suna bata ma kasar su suna bayya dacewa wannan abu sannan kuma duk wanda yake da makusanci da yake irin wannan halin yaƙi ne akan shi ja mushi hankali mushi nasiha ya daina wannan abu wannan abin bai dace ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah ya ganar da mu gaskiya malin yace ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah subhanahu wata'ala yake cewa shin wa mukawwinun ko wa khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin komi wa raziqu kulli hayyin mai arzita kowani rai sai ce wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai kaddara ne mai iko ne dangane da komi duk abin da ka gani Allah yana da iko akan shi hatta a yau da aka kai ilimin siyansa ya nisa dan adam yake ganin zai iya yin komi a duniyar nan ba abin da gare shi akwai abin da ƙarya yake yi bai isa yi shi ƙarya yake har a yanzu har a yanzu da dan adam ilimin shi nisa a siyansa in matan mutum tana da ciki aka ta likita aka yi koyi a gano namiji ne ko mace ko ya wani lokaci ne ake iya ganowa ai akwai lokaci sai cikin yayi wata nawa ina ga ko wata hudu ne ko sai wata hudu ake iya gane wa mace ne ko namiji kayan wata hudun nan a auna a gano wa tunda dan adam yana ganin ya kai ai wato subhanallah duniya za ta wuce ma haka da yadda muke tsammani duniya za ta kai inda dan adam yana ganin komi zai iya yi sai a wannan lokacin ne Allah zai tada kiyama yanzu yau a cikin waɗanda suke da ilimi na siyan suka ba ta ƙari suna ganin kai ba komai bane ba daga matakka ta samu juna biyu ma kawai su suna iya gaya maka me aka samu amma a cikin nan in saboda hikima ta ubangiji sai ya goye musu wani abu ba su iya ganowa menene addakwai a ciki na mace ko namiji sai in an kai wani wata mudda zamaniya sai an kai wajen wata kaza to amma shi Allah daga lokacin da aka yi arman na wane da wane Allah ya san za a samu mace ko namiji wannan shine ubangiji hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu inna ahadakum la yajma'u khalqahu bi batni ummi 40 yawman nutfa thumma yakunu مضغة مثل ذلك ثم يكون على ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الروح فينفخ ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح annabi ya ce halittar ɗan adam tana tattaruwa a ciki ne tsawon kwana arba'in a cikin cikin mamashi yana ɗugun mani wannan ɗugun mani shi ne a cikin cikin mace sai an yi kwana arba'in bai sauya ba to da Allah malam bature tunda ilimin ka ya kai ka auna ɗugun mani ka gano namiji ne ko mace ba zai yi ba thumma yakunu alaqatan min silal in ya kwana arba'in yanzu sai ya rike daga ɗugun mani sai ya koma gudan jini sai ya kwana arba'in a gudan jini a kwana na tamanin da an yi arba'in biyu ko annabi ce sai ya koma tsoka sai ya yi kwana arba'in kenan ka ƙirga wani kwana na kwana ɗari da ishirin kwana ɗari da ishirin wata nan wata hudu cif bayan nan ne annabi ya ce daga nan sun mayur salu ilayhi malik fayin fafiyar sai a tura mala'ika ya je ya busa ma wannan ɗan rai a cikin cikin mahaifiyar shi an gaya maka itafkin daga ina ta horo to yanzu in aka busa wa ɗan adam rai ne saboda Allah ya haɗa halittar shi yanzu an busa mashi rai shi ne yanzu shi kuma bature a ɗan ilimin da yake ganin yana da ilimi in yi haska ya gano mace ce kwanan sai yanzu yana gaya maka in ban nobel wiwi ta yan nan yana jin daɗi shi ilimi ne nan gari bayan kuma Allah masani ne kafin ma a yi arman me za a samu in an yi arman wannan ilimin Allah ke shi ne a nan ya ce wa huwa ala kulli shayin qadir Allah mai iko ne dangane da komai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yake cewa ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir wanda yayi halitta ba zai san halittarsa ba tambaya ce Allah yake wanda yayi halitta bai kamata a ce ya san halittarsa ba Allah shine mahalicin komai to kuma ake ne ya san komai shine ce huwa latiful khabir lalle Allah shine mai tausayawa sannan kuma mai sassautawa sannan kuma shine wanda yake masani Allah yana sassautawa dangane da bayan shi yana musu sassauci sannan kuma shi masani ne me zai nuna maka Allah yana ma bayan shi sassauci shine yanzu ɗan adam ka duba ka gani duk wannan yanayin da ake ciki sanyi sai ga ɗan yana kuka ka sanyin nan ya yi wa gware ya yi wuce shi kenan ya Allah ya wuce da sanyin kuma ai lokacin shi ne ai zahi ya zo kuma yakan ɗan adam yana cewa ka garin nan wallahi bai ta yiwuwa ya ne yaka ce ya ce tsayi Allah wuɗa mazayin nan gwara a ware ruwa yanzu aka ware ruwan daga hadari ya haɗu sai ce ka Allah sa hadarin nan ya watsa to yi ga ɗan adam ne ne ke so inda a ce Allah bai sassautawa daga mutum ɗaya ya ce Allah watsa hadari ya yi watsi su kuma manoma ya za su yi sun yi shuka suna jiran ruwa ya zo kai kuma kana nan kana cewa Allah sa hadari ya watsi amma sassauci na Allah shine ka faɗi abin ka sai yayi shi abin da ya ga dama dan saboda ya tausaya ma wasu wannan shine ubangiji sai Allah yake cewa inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin lalle Allah subhanahu wata'ala shine mai arzitawa kuma mai tsananin ƙarfi shi yake arzita bayan shi sannan kuma Allah subhanahu wataala mai tsananin ƙarfi ne malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa su dai ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi anna Allah subhanahu wataala istawa alal arsh sun yi imani cewa Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshi sab'a samawati fawqa sab'a samawati can saman sammai guda bakwai wannan bayani ne mai matuƙar mahimmanci Allah ya daidaita akan al'arshi al'arshin kuma can saman sammai bakwai dukan mun san da cewa sama guda bakwai ce ko akwai sama ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku har guda bakwai to shi al'arshi a saman saman bakwai yake misali wannan shi ne saman bakwai kasanta akwai ta shidda kasanta akwai ta biyar kasanta akwai ta hudu wannan da ita ce ta bakwai to al'arshi yana sama da ita shi kuma Allah ya daidaita akan al'arshi ba ta akai ba ya zamna shi ma kuma ya daidaita sama da al'arshin shi domin Allah saman al'arshi ne yake wanda yake na maka cewa daga cikin halittun Allah babu wanda yake sama da shi komi daga cikin halittun Allah ƙasa yake da shi shi Allah daidaituwa yi akan al'arshin shi shi kuma al'arshi yana sama da saman bakwai to ahlus sunna sun yi imani da wannan kama yu'minuna bi uluwihi ta'ala ala khalqihi kamar yadda suka yi imani cewa Allah sama yake da halittun shi wa annahu ba'inun min khalqi kuma Allah ya nisanta da halittun shi da zatin shi domin a wannan gaba akwai wa'inda zaka gani suna cewa Allah ko ina yake kuskure ne ba za ka ce ba Allah ko ina yake sai ka ga ana jama to wannan ba ƙila wacce ta ahlus sunna aqida ta ahlus sunna shine Allah yana sama kuma a saman ma sama da sama yake amma yanzu in ka ce Allah yana ko ina sai ka kyale yanzu wannan ko ina in taka komi ya shiga cikin wa domin a cikin ko ina akwai banɗaki ya dace da Allah ya same shi anan a'a a cikin ko ina akwai wurin shaidanci ya dace da Allah ya same shi anan a'a ka gani akwai in kace ko ina sai kai shiru akwai wurare wanda su ma ko ina ne amma kuma bai kamata ba a ce an siffanta Allah subhanahu wataala ka ce yana wannan gurin ta'ala Allah an zalika aluwar kabira to amma Allah ya ce maka shi ya daidaita akan al'arshin shi kuma Allah ya wani wurin ya ce a sama yake to kai menene matsalarka ka ce Allah a sama yake dan me yasa zaka ce na koina babu wannan to kaga ahlus sunna a can bayan mun karanta suna tabbatar da Allah siffan abin da ya tabbatar ma kanshi in Allah ya ce yana sama sai su tabbatar mishi da haka nan ba tare da wani tawili ba sai ce a haɓa bi kulli shay'in ilma ilimin shi ya kewaye komi kajin da lamarin yake Allah yana sama da zatin shi amma kuma ilimin shi ya kewaye komi ilimin shi yana ko'ina babu wani guri da za a samu a doron ƙasa ko a sama ko a ƙasai wanda ya zama to ilimin Allah bai je wajen ba shi ne bayanin da ake kama akhbara an nafsihi fi kitabil aziz kamar yadda Allah ya bada labarin haka da kan shi a cikin littafin shi mai girma Allah ne ya faɗi haka ba wani bai wani wa fi sab'i ayatin karimat a cikin ayoyi guda bakwai daban-daban mallan in zai kawo mana wa'annan ayoyi bila takyifin ba tare da kwatantawa ba qala ta'ala Allah subhanahu wataala ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi wannan shine abin da Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi to anan ahli sunna ba za su zamana ba dole sai sun sani wace irin daidaituwa ce Allah yi saboda in kai haka nan zaka fara tunanin kai in aka ce daidaita menene daidaita a wajenka kaga in kai haka nan kenan kana tunanin Allah kamar kai yake wannan kuma kuskure amma yanzu Allah ya ce ya daidaita akan arshi in zaka fasara mutane ne zaka ce me aka ce musu ya daidaita akan al'arshi sai ka kyale a'a ya daidaita akan al'arshi irin daidaitu wadda ta dace da shi shikenan ka kare zancen kaga baka ce ba a Allah bai daidaita ba in ka ce bai daidaita ba kamar ka kare ta Allah da abin da ya faɗi saboda ya ce ya daidaita kai kuma ka ce bai daidaita ba sannan kuma in ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi sai ka fara tunani irin kai ka daidaita akan kujera ko akan gado kenan yanzu kana tunanin daidaito Allah irin taka ce ka kwatanta Allah da kai kuskure kenan ya daidaita akan al'arshi sai ka ce mi irin daidaito da ta dace da shi yaya take bai faɗi ba خلاص dan can ya kare a wata ayar daban yace sun mastawa ala al'arsh a wani guri ne daban yake cewa sannan ya daidaita akan al'arsh bayan ya halici sammai da ƙasa sai Allah subhanahu wataala yace a wani guri a amintum man fi sama'i an yahsifa bikumul arda fa idha hiya tamur shin kun aminta yanzu wanda yake sama an yahsifa bikum al-ard ya dirmiyar da ku tare da ƙasa fa idza yi tamu sai ƙasar ta ringa tangadi kuna cikin ta Allah yana tambaya kun yarda Allah ya hallaka ku ta hanyar ƙasa idan ta yi tangadi kawai yanzu girgiza ƙasa ake yi ko in aka girgiza ƙasa ba mutuwa ana mutuwa to yanzu kun yarda Allah man fi sama'i wanda yake sama ya hallakar da ku ta wannan hanya to tambaya ne shine waye wannan wanda yake sama wanda zai hallakar da mutane ta hanyar girgiza ƙasa shine Allah a nan Allah ya ce shi a sama yake kai kuma yanzu ka zo kana can mutane a ko'ina yake da kai zan mu yarda ko kuma da Allah aya ba ta ƙare ba ya ce am amintu ko kuma kun amince man fi sama'i wanda yake cikin sama yake sama an yi yursila alaikum hasiba ya aiko muku da tsawa wadda take wata guguwa wadda take kumshe da duwatsuna a cikinta shine hasib ana yin guguwa aka wada guguwa mutum ya samu guri zauna in ta wuce zauna ko to yanzu aka yi guguwa kai tsaye baki kiran kuma a cikinta akwai duwatsuna tana wasa kai yaya lamarin zai kasance kaga wasu sai rasa musu to shine ce ko kuma kun aminta wanda yake sama ya aiko muku guguwa wadda take kumshe da duwatsuna fasata'lamuna kaifa nazir da sannu za ku gane yaya galgadi na yake insha Allah tambaya anan shine wane ne wannan wanda yake sama wanda zai aiko da guguwa mai duwatsuna Allah kuma wannan ayar Qur'ani ce Allah ya ce wanda yake sama Allah ne amma kaga ahadu ta'wil sai kaga suna cewa to ai Allah ko ina yake in aka zo nan baka ce wanda yake sama to ai kowa ya san iska akwai mala'ikanta kenan da Allah ya ce man fi sama an yi sala kawai mala'ika yake ni kaga wata kwana wannan kwana ce wanda bai dace Allah ya faɗa a sama yake kai ma ka yarda a sama yake wannan shine aqidat al-sunnah wa qala al kuma Allah yake cewa ilayhi يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه kalimomi masu daɗi gurin shi suke hauhawa wal amalu salihu yarfa'u aiki mai kyau kuma Allah ubangiji ɗaukaka shi yake wannan ayi tana mana ishara kan wani abu menene take mana ishara Allah ya ce kalimomi masu daɗi gare shi suke hauhawa in aka ce kaza ya hau gurin ka me yake nufi kai a ina kake ba a amfani da kalmar hawa sai ga abin da ke sama Allah ya ce kalmomi masu daɗi gare shi suke hawa hawa kenan wanga yana ƙara tabbatar da Allah a sama yake wal amalu salihu yarfa'u aiki mai kyau kuma Allah yana ɗaukaka shi wa qala ta'ala a wani gurin Allah subhanahu wa ta'ala yace yakhafuna rabbahum min fawqihim suna tsoron ubangijinsu daga samansu ubangiji su daga ina min fawqihim daga saman su har yanzu ba gane ba Allah a sama yake in baka gane me ce ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'manuni wa ana aminu man fi sama annabi ya ce shin ba za ku aminta da ni ba alhali ni amintacce ne na wannan wanda yake sama wa kenan annabi ya ce Allah a sama yake kai kuma ka zo kana ce masa ko ina yake wannan hadisi menene asalin shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ali bin Abi Talib ya tafi Yaman sai aka samu wata zinariya ya kace to tunda shugaba yana Madina a aikata sai aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ga abin da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ana kama shi zinariye sai hudda mutum hudu sai ya raba musu wannan zinariye shikenan magana ta kare bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba musu wannan zinariya sai wasu daga cikin waɗanda suke gurin suka ce a ya za a yi annabi ya ba waɗannan mutanen zinariya ai mu muka yi cancanta ya ba mu annabi ya ji su sai ya ce musu alata amanuni yanzu ba za ku amince da ni ba wa ana aminu mafi sama kuma ni amintacce ne ga wannan wanda yake sama kaga wannan hadisin na annabi ya nuna Allah subhanahu wata'ala yana sama balin yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa su yu'minuna bi anna al-arsha wal kursiyyu haqqun la rayba fihima sun yi imani da cewa da al'arshi da kursi gaskiya ne kuma babu shakka a cikin su ko kokonto akwai al'arshi akwai kursi kuma kowanne daban-daban ne wal arshu al arshi malam yace huwa a'la al makhluqati wa akbaruha wa azamuha wa saqfuha shi al arshi shine mafi girma daga cikin halittun da Allah ya fi komai girma wa huwa kalkubbati ala alam shi kamar wata alkubba yake mun san alkubba irin ita ce da ke a sama masallaci ko irin wanda ake a sama masallaci yawanci masallatan juma'a suke da shi kamar a matsayin ruwa yake tunda shi yana da girma kwarai da gaske shi ne yake nuna kamar saman masallacin gaba ki daya wata alkubba ta rufe masallacin duka to shi al'arshi kamar alkubba yake a sama ma'ana sama shi ya fi ta girma kuma ya fi wannan duniya girma gaba ɗaya la ya ƙadiru ƙadarahu illallah babu wanda ya isa sanya ya al'arshi yake sai Allah duk yadda za a faɗa al'arshi Allah kaɗai ya sanya ya girman shi ke da ikon shi wa huwa zu qawa'ima tahmilu al mala'ika wannan al'arshin yana da ababen da suka rike shi haka sune qawa'im abin da za a iya kamawa a rike abu misali kujera za ku tana da kawa hudu misali to shi ma al'arshi yana da wayannan qawaim din wayannan qawaim din su ne mala'iku suke dauka Allah Qur'ani ya ba mu labari wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samani mala'iku takwas ne suke daukan al'arshi Allah ya ba da wannan labari to wannan qawaim din na jikin al'arshi shine abin da mala'iku suke dauka قال تعالى الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله shine Allah wanda babu wani abin ma bauta da gaskiya sai shi kuma shine ubangijin al'arshi mai girma kaga anan Allah ya tabbatar da cewa shine ubangiji ne na al'arshi to tunda an yi da bayani akan al'arshi sauran sauran kursi da yace a cikin ayatul kursi yace wasi'a kursiyyu samawati wal ardh to menene kursiyu yace kursiyu baina yadai al'arsh ita kursiyu a gaban al'arshi take al'arshi yafi ta girma ita kuma kursiyu tafi sammai da kasa girma gaba daya shi kuma yafi ta girma Allah tana nan gaban al'arshi wa huwa mawdi'ul qadamayn lil bari malin yace nan ne inda Allah yake dora kafafun shi ba dan al-kursiyu ya kai girman ya dauki kafafun ubangijin ba sai je kudirar Allah ce ta sa ya yi abin shi yadda ya gada sai ce wal kursiyu fil arshi kwatankwacin girman kursiyu in aka kwatanta shi da al'arshi ka halkatin mulkatin fi falati kai ka ce allura ce za a ɗauka a jewa ta a cikin sahara bambancin girman su kenan wasi as-samawati wal ardi ya ce girman shi ya wuce a kwatanta shi da sammai da ƙasa qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyin shi ya yalwaci sammai da ƙasa wala ya'uduhu hifdhuhuma sannan kuma kiyaye shi bayya kubuce mishi ma'ana ba wani abu da yake kubuce wa Allah dangane da kiyaye abin da ya shafi kursiyu da kuma al'arshi da kuma sauran halittun shi gabaki daya wa huwa al-aliyyul azim Allah shine madaukaki kuma mai girma a gaggauce malam yace wa yu'minuna bi anna Allah mustaghnin 'ala al-arshi wal kursi ahlus sunna sun yi imani da cewa shi Allah ya wadata daga wannan al'arshin kuma ya wadata daga wannan kursiyu ba wai bukatar su bane yake da Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi sannan kuma ya ce yana da kursiyu ba wai dan yana bukatar su ba a Allah mawadaci ne game da su wa huwa subhanahu munazzahun an yahtaja ila al'arshi wa ma dunahu Allah ya tsarkaka a ce yana bukatar wani al'arshi wai da zai koma gare shi sai ce fa sha'anullahi jalla wa ala a'zamu min zalika al'amarin Allah ya huce nan bal al'arshu wal kursiyyu mahmulani bi qudratihi wa sultanihi shi al'arshin da shi kursiyin ana dukan su ne kawai dan saboda kudura ta ubangiji da kuma girman izza ta Allah shi Allah yana yin abin da ya ga dama ne kuma babu wanda ya sai yayi tambaya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah in yi abu ba a tambaye shi a ce me yasa amma kai in kai kai ma ka san akwai tambaya tana biyo a baya malin yace wa yu'minuna anna Allah ta'ala khalaqa Adam alaihi salam wa alaihi salatu wa salam bi yadayhi ahlu sunnati wal jamaa sun yi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam da hannayen shi da me yace da hannayen shi anan Allah ya ce yana da hannaye amma sai ka ji wani ya ce kuma Allah bashi da hannaye ya zafe da wannan aya da hannayen shi ya halicci annabi adam wannan aya tana tabbatar ma da Allah sifa ta hannu sai ce kil wa anna kilta yadayhi yamin dukkan hannayen Allah guda biyu dama ne kai ne kake da hagun ko to shi Allah bai da hagun Allah bashi da hagun dukkanin hannayen shi guda biyu malam yace dama ne waya dahu mabsutatani kuma hannun Allah a shimfiɗa suke ba shimfiɗa ba irin wanda kake yi a ma'ana Allah kullun cikin badawa yake shine da yake nufi hannun Allah a shimfiɗe suke duk lokacin da ka roƙe shi zai baka kuma babu wata rana da zaka zo ka roƙe shi wai Allah ya ce maka ya gaji da baka malumai suna bada misali da a ce dan adam ne mutum yake zuwa wajen shi ya ringa roƙon abu kuma shi dan adam inda zai bada abin ba shi bane ba zai bada abin da gare shi suka ce misali kasa a ce wannan alhaji sani ne an han wakilta shi je wajen malam abdu kullun da sahi ya je abin da ake so kawai in ya zo malam abdu ya zugunna ya kwashi kasa ya bashi ai kasa ba da dare to malamai suka ce in Allah ya yarda ku jira wata in malam sa alhaji sani ya zo malam abdu ya zo ya ce da Allah duka ka dauka ya gaji da duka ya duka ya washi amma Allah tun da aka halicci duniya har yau roƙon shi ake kuma badawa yake ba taɓa roƙon shi bai kiyana wannan yana nuna cewa hannun Allah a shimfiɗe suke kuma badawa yake shine amma badawar ta ce take yunfiqu kaifa yasha yana badawa ne a yadda ya so sai ya ba wannan sai ya hana wannan haka ya ga dama ba za ka yi tambaya ba dami ba sha'aninka bane shi ya san hikimar da ta sa yi haka nan kama wasafa nafsahu subhana saboda hakan ne Allah ya siffanta kanshi da shi qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya da Allah ya halicci annabi Adamu da hannayen shi ya ce ma mala'iku su sujada ko sai shedan yaki me Allah ya ce mishi ma mana'aka me ya hana ka an tasjuda kayi sujada lima khalaqtu bi yadayya da abin da na halitta da hannuna insha Allah da hannaye na halicce shi kuma na ce ai sujada kai ba kai ba me yasa wannan aya tana tabbatar ma cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kanshi da hannu to dole kai a matsayinka na musulmi ka ce Allah yana da hannu amma ba za ka ce ba irin nawa ne kuma ba za ka yi ba tunani irin naka kuma ba za ka zamana ba ka ringa tunani wai yaya ne ne hannun Allah yake a'a Allah yana da hannu ka faɗi haka nan yaya hannun Allah yake sai ka ce ya bar ma kanshi sai shikenan an zamana lafiya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa qalat al-yahud yadullahi maglula yahudawa suka ce hannun Allah a jimke ki ma'ana Allah marowaci ne haka suke nufi yane ne martanin Allah ya ce hullat aidihim hannayensu ne a jimke wallo inu bi maƙalu Allah ya ce kuma an tsine musu albarka akan abin da suka faɗi sun ce hannun Allah a jimke yake Allah ya tsine musu albarka yau wani irin abu ne ba faɗi ma Allah subhanahu wata'ala amma Allah ya yi shiru yana jiran kowa a madakata kuma kowa zai je iske shi ƙaru Allah subhanahu wata'ala ya ce balli ya dawo mabsutatan ba ƙara ba da amsa ba ba da amsa ba da Allah ya ce su ne hannunsa a jimke kuma Allah ya tsine musu albarka Allah ya ce bal bari dai ya dawo mabsuta ta ne hannun Allah a shimfiɗe suke yunfiku kaifa yasha'u yana badawa ne a yanda ya ga dama don ku bai iso gare ko ba yana nihin Allah a shimki hannun shi yake ba a a wajen wani in ka tambaye shi shi yau ma ya samu jiya ma ya samu gobe Allah kai mu samu zai shi yanzu ka zo ka ce mashi Allah marwaci ne yarda zai yarda ba kawai abin da ya kamata ka gane shine yin fiku kaifa ya sha yana badawa ne yanda ya ga dama sai ya ba wannan da yawa sai ya ba wannan kaɗan wani kuma sai ya hana shi ma gaba ɗaya wannan kuma yana da alaƙa da hikima Allah ita kuma hikima Allah ɗan adam yana iya gano ta wani lokaci wani lokaci kuma ba zai iya gano ta ba in an gaya maka ka fahimta in ba a gaya maka ka bar mu Allah sanin abin da shi ya bar mu kanshi sani wannan shine musulmi na gari a nan ya kamata mu tsaya abin da muka faɗi ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh